والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hudu aya ta arba'in da hudu za mu tashi darasi darasi na uku za mu tashi darasi na hudu a wannan sura mai albarka suratul hud alaihi salam inda muke gabatar da wannan karatu a masallacin ma'asallatin salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da zamu yi bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين idan ba manta ba jiya muna cikin kisar annabi Nuhu alaihi salam inda annabi Nuhu alaihi salam Allah ya gaya mana wani bangare da irin gwagwarmayar da yi dangane da abin da ya shafi da'awa iya shekaru iya da'awa kawai ya yi shekaru kusan ɗari tara da hamsin yana da'awa sannan kuma ko da ba mu san shekarunsa ba na aiko shi dukkan mu mun sani cewa Allah madaukakin sarki yana aiko annabawa ne bayan sun shekara arba'in kamar yadda muka biya a wasu wato ayoyin to kama ɗauka ya shekara arba'in Allah ya aiko shi ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana da'awa bayan nan kuma wasu malaman tarihi suna cewa sannan sai shekara 60 bayan Allah ya halakar da mutane akwai waɗanda suke faɗar wannan wato a cikin kissa ko tarihi da ake kawo shi za a yi wata rana kamar yadda ɗaya daga cikin malaman tafsiri yake faɗa wani ya zo wucewa sai ga wata mata a makabarta tana kuka wai ɗanta ya mutu ta tsaya a bakin kabarin ɗanta ya mutu saboda haka da ya zo sai ce baiwa Allah ki hakuri ki hakuri mana ta ce to dan baka san waye mutum ne dan autanta ne ya mutu shekarar sa nawa ta ce dan yaro ne shekarar sa 300 da mu shekara 300 da hamsin yaro ne zuwa kudu sai sai ce to ai sai ki gode wa Allah za a yi wata al'umma da za ta zo nan gaba su shekarun da za ta yi 60 a wasu ba'una ne sittin ne ko saba'in wanda za su more a cikin rayuwa za ka ga an tafi da yawa mutum ya shekara saba'in ya more ta ce ta ta ce ai wallahi in a wannan al'ummar na tashi ta ce ai ko gida ba zan gina ta ce ko ma zan gefe kawai ita bautar Allah ta na ganin shekara saba'in ta yi kaɗan ne za a yi a ciki ta ce ko ɗaki ba za ɗaki ta ce ko ɗaki ba zan gina ba zan koma gefe ne kawai in ci gaba da bautar Allah to mu ta zo ta ga mutum shekara arba'in gidansa hamsin ƙwarai kuwa to saboda haka wannan ko shakka babu yana ɗaya daga cikin wasu durus da za mu ɗiba a ƙarƙashin rayuwa annabi nuhu alaihi salatu wassalam to Allah ya ci gaba da gaya mana wa nada nuhu rabbahu annabi nuhu ya kirawo ubangijinsa fa qala yace rabbi ya ubangiji inna bani min ahli wannan ɗan nawa da muka biya jiya wanda yake sa'awi ila jabalin يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال وقوة حيلة وتكراء بينهم والموج فكان من المغرقين saboda haka a sun shiga kwale-kwale jirgin ruwa ya ce kowa ya zo a tafi ɗansa ya koma gefe ya ce ya baba wannan jirgin ruwan yanzu me za a ciki ka zo mu shiga ya koma gefe yana ganin gware ya hau kan dutse sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma zan koma kan dutse shi zai tsare ni daga ruwan da ya fara bulbulowa yanzu suna ganin ruwa ta sama da ƙasa yana zuba shi yana ganin wannan dutsen ya fi karfin ruwan da zai tattara mahaifi ya ce da shi la asimal yawma min amrillah domin shi wahayi yake karba yace a yau ba al'amarin ubangiji ba wanda yace kubutar masa ya gudu daga wannan abin da zai faru yau to suna ta tattaunawa kawai sai hala baina umman mawdu sai Allah ya turo wannan igiyar ruwa ta shiga tsakanin uban da ɗan kowa ma ya daina ganin kowa shikenan fa kana min al-mughraqi ruwa na zuwa ya halakar da wannan kan'an kamar yadda malamin suke faɗa ƴaƴan annabi nuhu hudu ne hamu da samu da yafisu da kan'an su su hamu da samu da yafi su wayannan mu'mine ne masu jin magana ne duk abin da mahaifinsu ya faɗa suna ji amma shi kan'ana kangararre ne shi za a fi sanin sa ba shi kangararre ne to saboda haka nan da nan duk da yadda ɗa ya lalace duk yadda ya lalace kar ka zo gaban mahaifinsa kar ka tsine ma duk yadda ka ji mahaifin nasa na faɗan maganganu marasa kyau a kanka kai banda kai kai ka haife shi idan ka faɗi wani abu shi zai faɗa da kansa amma kai in ka faɗa zai ji ciwo to kaga abin da annabi nuhu ya ce wa nada nuhu rabbahu annabi nuhu ya kira ubangijinsa fa qala ya rabbi ya allah inna buni min ahli dan nan fa ya fa san shi ya kiyaye tauhidi da kadai da allah shi kuma yana shirka da amma duk da haka sai zo yace inna buni min ahli dan nan fa yana cikin iyali na wa inna wa'adaka alhaq kuma alqawarin ka gaskiya ne domin allah ya gaya ma a wata sura cewa la nunajjiyannahu wa ahlihi ajma'in da mu tsiratar da shi shi da iyalinsa gaba daya to amma annabi nuhu bai gane cewa iyalinsa ana nufin wanda suke imani ba shi yasa wannan zai ƙara tabbatar ba da cewa annabawa ba su san gaibu ba kuma rashin sanin gaibu ba rage ba rage musu matsayi bane domin matsayi ne na Allah kadai yawwa to saboda haka sai yace wa inna wa'adaka al-haqqa kuma na tabbatar cewa alkawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimi kuma kai ne mafi hukuncin masu hukunci ma'ana kai ne mafi adalcin masu hukunci duk wanda zai hukunci ka bi shi adalci ya Allah sai Allah ya ce قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين الله يتي قال يا نوح سيتي يا كي النبو نوح إنه ليس من أهلي شي كان على باية في آيانك ميزا إنه عمل غير صالح domin shi ya yi ayyuka waɗanda ba na kwarai ba shirka yake yi shi shirka yake kai kuma tauhidi kake yi ka taho akan dokoki da tsari da na tsora ka akai ka bi shi kuma an ce ya biya ki shine innahu amalun ghairu salih domin shi yana yin ayyuka a kira'ar kisa'i innahu amila amalan ghairu salih yayi aiki aikin da ba na kwarai ba an tsora shi akan kirba mai kyau ya ki bi fala tasalni ma laysa laka bihi ilm Allah yake kada ka ƙara roƙona tambaya ta dangane da abin da baka da ilimi a kansa shine fa la tasalni ma laysa laka bihi an inni a'iduka Allah yace ina ma wa'azi yanzu wa'azi kaga bai wa'azi yanzu ake wa'azi Allah yace ina ma wa'azi an ta kula min al-jahil kada ka zama cikin mutane marasa sani shine ma yace wa qad nasa ghayru wahid min al-a'imma hakika nan innahu laysa alladina wa'adta in ja'ahum li'anna li'anni innama wa'adtuka bi najati man amana min ahli yace abin da nake kawo wajibi nayi ma alkawari ne zan tsiratar da waɗanda suka yi imani cikin iyalanka amma ban da wanda suka kangare isa yace wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl ai ya faɗa a baya da muka biya cewa za mu tsiratar da kai da iyalanka sai wanda azaba ta tabbata a kansu ashe ba duka za a tafi da su ba tuntuna Allah ya faɗa shine illa man sabaqa alayhi alqawl mali yace fa kana hadha alwalad mimman sabaqa alayhi alqawl shi ko wannan dan kan'ana yana cikin wanda azaba ta tabbata a kansu bil garaki ta hanyar dilmiya a ruwa bi kufrihi saboda kafircin sa wa makhalafatihi abahu nabiyullahi nuha da kuma zaba wa mahaifinsa da yayi annabin Allah annabi nuhu alayhi salatu wassalam wa qad nasa ghayru wahid min al-a'imma da yawa daga cikin malamai sun kawo nasi ala taqri'ati man dhahaba fi tafsir hadha ila annahu laysa bibni akwai malaman tafsirin da suka tafi akan cewa wai kan'ana wannan da aka halakar ba dan annabi nuhu bane wa inna ma kana ibnu zaniya cewa matarsa ce ta yi zina ta zo da shi sai ma abdullahi da abbas ya ce wa kai ruwayid min salaf ma zanat imra'atu nabiyyin qat yace ba a taba samun matar wani annabi ko kafira ce ta yi zina ba matar annabi ba ko kafira ce domin kasancewar matar annabi ta yi zina aibu ne ga annabawa wani wani sanan ai wani yanzu yana so ya zage ki ce ai malam baka da matsala amma matar ka ya iska ce wannan karshen rashin mutunci kenan so yake ya zage ka indirectly sai juya ta duk wanda yace kai mutumin kirki ne amma matar ka mazina ta yace to da kai yake to saboda haka yi da Abdullahi da Abbas ya kore wannan magana yace innahu laysa min ahli ai alladina wa'adtuka najatu waɗanda nema alƙawarin tsiran su su ake nufi cewa baya cikin iyalinka na kwarai to shine ma da ya kawo wata magana yake cewa fa inna Allah subhanahu wato wato aghyaru min an yumkina imra'ati nabiyyin min al-fahisha Allah yana kishin ya bar mata annabi ta zama cikin masu albasha ko matar annabi lutu da aka ba da misali a cikin suratul tahrim ai za ku ga ba ta bayanin ta yi zina ba domin matar annabi ita ba musulma ba da matar annabi nuhu din dukan su bi da Allah ya ba da misali babu mazinata a ciki wali hadha kadhiba Allahu ala alladhina ramaw ummul mu'minina Aisha Abdullahi da Abba da yi za Allah ya yi fushi akan wanda suka jefuna na Aisha da kage wa ankar ala almu'minina alladhina takallamu bi hadha kuma Allah madaukakin sarki yayi inkari ga mu'minan da suka sa baki akan hadisatul ifki na nana Aisha ga abin da Allah ya ce a suratul nur innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum sai ce li kulli imri'in minhum maqtasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم kaga Allah madaukakin sarki ce tawagan nan da ta zo da kage zuwa ga nana Aisha usbatun minkum wata tawaga ce wasu mutane ne ididdiga kusa Abdullahi dan Salul ra'asul munafiqin da Allah yace la tahsabuhu sharran lakum kar ku yi tsammanin wannan abin da aka gaya da Aisha sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum alheri zai zama mu li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm cikin su kowane bangare sai Allah ya bashi wato sakamakon abin da yayi na zunubi ai kun ga wanda suka yi wa Nana Aisha kage gida uku Allah ya kasa kashi na farko wato waɗanda Allah yake yan wuta ne su zalla kashi na farko sai Abdullahi dan Salul Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wuta za su shiga istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi abwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim kuma Allah ya ta bayani laula istami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanaka hadha buhtanun 'azim لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا duk wayannan abubuwan Allah madaukakin sarki yayi ta jehowa to wayannan da suka yi kage ta Abdullahi dan Salul Allah ya ce su kiraran jahannama sai sun shiga wuta sai kashi na biyu su ne wanda suka yi exoneration dinta ana kawo magana suka ce ina irin su Hamna a irin su ɗayan Barira kaga annabi ya kira Barira ya tafi ta me zaki ce akan maganar da ake gaya wa Aisha bayan abu ya kwana biyu ma yace me zaki ce ita kuma barira da tijuwa ce da tijai kuma suna gane mace in ta yi conceiving yarinya amarya shi za da ake tura iyayen masu ji sai a tura kakarta ta kai mata tsintsiyar laushi guda biyu bayan sati biyu ba tsintsiyar ta je kaiwa ba kawai karatu ta je eh amma tsintsiyar laushi Allah ya dubo kila ba an kai me za a yi da ita bayan akwai ta zamani yanzu da aka kai ta da ita to tsintsiyar laushi nan da za ta je ko kawai ta rike magariya da kurna da sai za ta bi ganin yadda karatu suke zuwa yi iyaye na da to ita barira ina na aisha ta yi conceiving a wannan kwanaki biyu sati dai za ta gane sai annabi ya ce me zaki ce akan aisha sai ta ce wallahi ba ta da wani laifi ba ta gurin ba ta ce ba ta da wani laifi laifin aisha daya ka ba ta ajiyar gari ta yi ma abinci ta baki a bakin kofar ɗaki ta manta da shi akuya ta zo tana so ta gaya annabi cewa ita ta yi gabas laifin da ake zargin ta da shi ya yi yamma ba su ma haɗu ba ba ta san shi ba saboda haka kaga irin su kenan waɗanda suka zo kai tsaye suka wanke su suka ji sam Zainab da suke bugawa Zainab bintu Jahash wadda ita Zainab din na Aisha ta yi magana a cikin gida Annabi alaihi salatu wasalam tace in ta tashi musu gori cewa ni ce ta uwa a gidan nan kar kowace sakan har aka auro ta amma ban da ni Zainab tana iya buɗe baki ta ce ni kuma aure na ba aure ne ya karbo ba Allah ne ya biya sadaki ya karba asaba aka daura to da wannan tana iya rubewa na Aisha baki gum kuma kyakkyawar mace ce da Allah ya bata kyau kawai kasancewar ta bazawara ce amma duk wani abu da Aisha take ji da shi ita ma tana ji da shi da wannan magana kawai take iya karsu ita ma tana ramawa ta kan amma da Annabi ya tambayi Zainab yace me zaki ce akan wannan tace wallahi ƙarya ake mata ba fata nan kun ji yadda ake kishi matan Hausawa cewa ba tsagi ake wa mutum kai yanzu zaka auro ta bata ma zo sai a ce baka san asalin ba sai a rika gaya musu kwarai kuwa ita faɗan maganganu ba kaki to kai tsaye ba ta nan ta kuma san cewa ita ce kawai take shige mata gaba amma ta ce wallahi tallahi sharra ake mata wannan abin da ake faɗa ba za ta yi ba to amma kaga kanwata hamna kun san akwai hanna mahaifiyar wato na na na maryam an gane ko da kuma hamna ita kuma kanwar zainab binti jahash ita kuma da tazo ita ce wadda muka biya a hadisi ummatul akam wadda take bi wato istihaza jinin wannan jinin da baya tsaya musu na al'ada ɗan gidan to ita ce da annabi ya tambaye ta cewa ce san ba za ta yi ba ita kwa hamna an wata sai ta tsoma bai irin wannan abun barin ta yaya ya ta kishi to ya yi taki ta yi exonerating abokiyar zamanta amma kan wata ta sa bai ai da ba irin wannan abu ai da ba ba wai daukan magana aka yi a'a kawai a zo ana yi karka gida kai ka zauna a gurin da Zainab bintu Jahash Hamna bintu Jahash da Abdullahi bin Rawaha da Hassan bin Sabit su ƴan tsautsayi ne su ba yadda suka yi da zancen ba amma an yi hirar da ɗan tufa to su kuma ƴan tsakiya ne su barira su ne ɗan gefe gaba ɗaya wanda suka wanke ta su kuma samna su su uku su wannan la ilaha ula'i wa la ilaha ula sun tsaya a tsakiya to da aya ta sauka sai da aka yi wa wa'annan yan tsakiya bulala 80 80 to su su ne punishment din su su kuma su walira Allah ya yaba musu domin haka ake so sannan wa'annan su 80 da wani abu sai Abdullahi dan Salu shi da shi ne president din munafikai da shi da yan tawagarsa Allah ya ce duk na ne muku albarka kuma ku kiraren jahannama to matar annabi ba yadda za a yi barna domin Allah ce wai wata amsa da ya bayar a suratul nur yace al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wa tayyibatu lil tayyibin wa tayyibuna lil tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun mutumin banza mutuniyar banza yake aure ka'ida ke mutumin kirki mutuniyar kirki yake aurewa saboda haka idan kace matar annabi alaihi salatu wasalam ta yi zina to shi kake jifa shi kake jifa shi sa imam malik yace duk wanda ya zo yanzu wannan ayoyin ya kuma jifar na na aisha da zina to ya kareta alqur'ani shi sa yace to mutum ya kafirta da wannan domin Qur'ani ya wanke Aisha kai kuma kana tabbatarwa shine inda illa sai Qur'ani ya wanke ta tsaf cewa ba ta da laifi kai kuma kana ƙara tabbatar da cewa tana da laifi to kaga sai mutum yayi taka tsantsan dangane da abin da yake shafi wannan to shi dama da yake gaya mana anan yace Abdullahi da Abbas yace huwa ibnu ku saurara kan'ana dan annabi Nuhu ne dan sai gairu annahu khalafahu fil amali wal niyya sai dai ya saba mar wajen aiki da niyya ikirma yace ba'dul hufi ba'dul huruf innahu amila amalan ghayra salih shine kaman magana da nayi dazu cewa yayi aiki wanda ba na kwarai ba to shine magana da aiki kaga zantan da yake mafi inganci cewa annabi nuhu alaihi salatu wassalam wato kal'ala dan annabi nuhu ne kai tsaye an fahimta da kyau ku kal'ala dan annabi nuhu ne alaihi salatu wassalam to shine abin da malai ya gaya mana anan in ya'iduka an takuna min al-jahili sai Allah ya ce qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun من الخاسرين Allah ya ce kala rabbi sai annabi Nuhu ya ce ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari a gurinka an as'alaka ma laysa li bihi ilm in tambaye ka abin da ba ni da ilimi a kansa kun ga da yake wannan abu ne na gaibu ai ya roki cewa ya Allah ɗana kamar yadda na faɗa a baya ɗana yana cikin iyalai na fa to sai Allah madaukakin sarki ya maka bayani to shine nan da nan ya tuba yace ya Allah ina neman tsari a gurin ka rika tambaye ka abin da ba ni da ilimi a kansa wa illa takfirli Allah in baka gafarta min ba wa tarhamni baka ji kaina ba akun min al zan zama cikin wanda suka yi asara suka tafi ya Allah sai Allah ya tsini قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك na'am وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم Allah ya ce kila ya Nuhu sai aka ce da annabi Nuhu ya kai Nuhu uhbi bi salamin minna ka sakko daga kan wannan dutsen da aminci daga gare mu in ba ku manta ba jiya ai mun biya cewa bayan sun tafi ruwan tuba da an yi ruwa ta sama da ƙasa ruwa ya cika ko ina an halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce wasta wa ta'ala dudi sai ya zamto wato jirgin ruwan su ya kafe akan wani dutse da ake kira al-dudi an fahimta da kyau ko saboda haka daidai kan wa wannan dutsen shine inda injiniya ce yake cewa injiniya ya kasa yake cewa a maka ko zuwan nan da ya faru na akwai masu kiban mutane je su nuna musu wani guri a je a nuna musu wani jirgin ruwa ce ga jirgi a na wuro kawai masu neman kuɗi ne in kai wannan kaje suka karɓe ma kuɗi kawai masu neman domin a karatunmu na jiya an gaya mana malaman tafsiri sun ma yi saɓani wasu sun ce jirgin ruwan a- wato a ji- jaziratul arab ya tsaya shi na na sa annabi nuhu alaihi salatu wasalam wasu suka ce yana mausul ma iraki ba ma a maka yake ya tsaya ba can a mausul ne wasu suka ce wajen yaman kaga duk bai hada da kasar maka ba to in ka hadu da yan yan mai ake kiran su yan yan damfara suna nan za ka ga mutum fari da farar shiga da gemunsa da ah, da hirami ya lullaba amma kawai yaudara yake a Uhud in kaje akwai wanda muna kan dutsen Uhud ya lallafo ya ko mun takarda yace wannan certificate ɗin shiga aljanna ne jira Allah shan shaka Allah takarda haka kuma yake raba ana karba fari ne sosai ya miƙo certificate ni ya dauka wani abin kirki zai ya miƙo shi fari bar takarda kan sha- kawai jira Allah shan shaka kawai ne to akwai waɗanda zaka gani kowanne guri akwai su an fahimta da kyau ko to saboda haka Allah madaukakin sarki bai gaya mana cewa a wato jirgin annabi Nuhu yana nan a maka yana haba ai da abu zai zama guraren maza guraren ziyara kenan da za a rika zuwa kai ziyara kuma a cikin bayanai da malaman maka za su za su gaya maka jirgin annabi Nuhu amma Allah madaukakin sarki ya gaya mana wasta wa ta'ala dudi ya tsaya akan dutsen da ake kira al-dudi to suna kan wannan dutsen ruwa ya tsaya kaga suna kolo ruwa kenan sai Allah ya ce da shi ya kai no oh bi kusako bi salamin minna da aminci daga gare mu ba abin da zai same mu da kan wannan dutsen wa barakatin alayka kuma za mu yi albarka a kanka kai annabi nuhu alayhi salatu wassalam kai da iyalinka ƴaƴansa da suka rage su uku da suka bi shine wanda muka ce hamu da samu da yafi da malaman tarihi suke kawowa banda kan'ana kan'ana ya bi ruwa to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ala umami sannan kuma da wata al'umma mimman ma aka wanda suke tare da kai wanda ba a faɗi yawan su ba duk tarihi duk tafsirin da zaka duba ya kawo adadin su ko shakka babu tarihi da Isra'iliya ce ba a faɗi yawan su nawa bane mutanen amma dai ya nuna ba su da yawa domin Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi sai mutane yan kaɗan Allah da zo yake a san yawan sai ya faɗa ba yawan bane kawai darasin abin da ya faru da su ake so ka ɗauka a karkashi sai Allah ya ce wa umamun da kuma wata al'umma daban sanumati'uhum da zamu je da su dadi a duniya bayan sun hore sun sun more a duniya sun mai masuhum minna azabun alim sannan kuma bayan nan sun more suna ta kafircin su sai azaba mai radadi daga gare mu ta zo ta shafe su sai Allah ya ce تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك Hmm.
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين Allah ya ce tilka min an ba'il gaibi nuhiha ilai wayannan labaran duk da muka bayar yana ɗaya daga cikin labaran gaibu da muke yin wahayin su zuwa gare ka labaran gaibu ne abubuwa ne da suke koyayyu da baka san su ba kaga annabi nuhu alaihi salatu wasalam inda ya san ɗansa cewa wato yana cikin kafirai waɗanda za su halaka Allah ya sa su a wuta ai ba zai ma tambayi Allah ba ba zai tambaye shi ba har ya zo daga baya kuma idan mutum kaga ya riga wato ya yi istighfari ya tuba ya nemi gafara ai wani abu ne ya faru to shi sa annabi nuhu kai tsaye mika kansa zuwa ga Allah cewa Allah ka gafarta min in baka ji kai na ka ka yi min gafara ba zan kasance cikin waɗanda suka yi asara to sai Allah ya ce duka labaran gaibu ne da muka baka ma kunta ta'lamu ha kai baka san su ba wayannan labaran da muka gaya ma anta wala qaumu kai da mutanenka ba wanda ya sani min qabli hada kafin in gaya muku kafin wannan lokacin ba ku sani ba fasbir kawai abin da nake so da kai kai hakuri innal aqibata lil muttaqin kyakkyawan karshe yana gurin wanda suka ji tsoron Allah shine kyakkyawan karshe shine misalin da na bude da shi a karatu cewa malamai suka ce kaga tsawon shekara nawa ɗari tara da hamsin yana da awa kuma mun san cewa sai ka shekara arba'in sai annabi ya shekara arba'in ake aiko shi to ga arba'in ɗin annabta da na rayuwarsa ga ɗari tara da hamsin ga kuma sittin da malamai suke cewa ya ƙara bayan nan shekara kusan dubu ɗaya da hamsin ya yi a duniya amma kaga waɗanda suka yi bishi a harkar dawa gaba ɗaya ba za a cika hayin da su ba kuma da wannan ba salon da annabi nuhu bai ba duk wani salo methodology da ake faɗa a ƙa'idar n education duk wani method of teaching da ka sani annabi nuhu ya yi apply ɗinsa me yayin mutane ba za su asali idan mutum ka zo ka neman wa'azi ai wasu abubuwa yake hararowa a kan kawai na farko yana fara kallon cewa shi ko wanda yana ganin cewa shi shiryayye ne ni fata zuciyarsa na gaya min wannan sannan yana ganin cewa shi mai ilimi ne ni jahili duk sai ya rika gaya wa kansa wannan a wannan lokacin to ba wata hanya da annabi nuhu bai bi ba ta kwantar da kai ya nuna ku ne a sama domin zai je ya sallama da kai tsakiyar dare daga kai sai shi rigar kama ta fita ta kyau ya ma wa'azi sai Allah ne ya aiko shi ga gaya ma maganganu masu daɗi amma su ga gaya man maganganu kuma ya juya kuma ba zai gaya wani cewa ya je jiya ya gaya wa wani ya man wa'azi ya ki karfa ba sannan ya zo a cikin jama'ar ma ya zo kuma in ya zo sai ya gaishe ku ya nuna muku cewa shi ba kowa ba ne kawai Allah ne ya aiko shi yace ya gaya muku ga kuma abin da yace ya faɗa ku saurara ku auna idan ya yi daidai ku karɓa in bai daidai ba ku bashi amma duk da haka duk da haka duk wata hanya da ake bi ta da'awa ya bi to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce kai da mutanen nan ka fasbir kawai abin da zaka kai hakuri abin da ake so ga mai da'awa ya ta yin wa'azin kawai ya yi don Allah wani sa'in ma sai bayan ka bar duniya wani zai gane abin da kake faɗa nawa aka yi ai ko ma dafar akwai wanda ba su fahimce shi wajen da yana rayu sai da ya mutu da yawa kuma sun fi yawa ma to saboda kawai kai kai kai dan Allah ka bar wa Allah Allah shine mai isarwa shiriya ta Allah ce amma ka faɗi mai Allah yake so kawai ka sa ikhlasi a ciki Allah madaukakin sarki zai zai isar da sakon to shine Allah madaukakin sarki mutane nawa rabbul gulam hadisin rabbul gulam yaron nan da ya zo wanda yake zuwa idan baban ya tura shi bokanci zai tafi gurin mai malami mai tauhidi ai hadisin nan kun ga me ya faru mutanen da suka yi imani da Allah madaukakin sarki yaron ya gan su sai bayan ya mutu gaba ɗaya gari aka musulunta to haka aikin Allah yake yasa malamai suke cewa aikin ikhlasi kamar turare ne idan ka saki waɗanda za su ji kankin aikin da za a ji kai baka jin aikin da za a yi yawwa to haka aikin ikhlasi kai dai kai wa kai dan Allah ko ka mutu sai an ji wallahi wanda yake taimakon mutane yanzu a koyi bayan ya mutu sai Allah ya bayyana duk yadda kake koyewa wani zai fito ya ce ai shi yake min kaza wani lokaci da ina neman kaza shi yayi min kaza wallahi sai an faɗa ka dubi Ali Zainul Labidin shi saboda maganar mutane aka yi gashi ne jikan dan gidan Sayyidina Ali amma mutane ta suke wai ko albasa ba ta yi halin ruwa ba saboda an sa annabi da kyauta ƴaƴan annabi da kyauta amma shi da aka zo ba a ganin kyautar sa ne kowa zai ce ka shi wannan wani iri ne kuma ashe shi baya bayyana sadaka kwata kwata shi da dare yake gidan talakawa ya kai musu buhun alkama ya rubuta bi sabilillahi kawai ya ajiye muku a zuru ya tafiyar sa ba a gane ba sai da ya mutu sai bayan ya mutu da aka zo wankan gawa masu wankan gawa suka ga alamar saukan kaya a kafadarsa taban da inda ku suke samu domin su balarabe baya daukan kaya a ka hauki ne kawai za ka kaya buhun siminti buhun dawa 50 kg a kansa sai ba hauki shi za wasu suke kallon sai kana neman mahaukaci ka samu yin wai an gama wai saboda inda kwakwalwa take da jini za ka dora 50 wani 100 kg ma yake dora wai shi kwararre da saboda haka a nan gurin ana gani wannan alamar sai masu wankan gawa suka ce da alama ba wannan bawa Allah ya haka kwana biyu duk talakawa suka ji shiru to shine aka gane shine na kai abinci to haka Allah yake yi duk yadda ka boye ake alheri wallahi sai ya fito sai dai ka boye din kawai shi ya yake ikhlasi yana da woma ne Allah madaukakin sarki zai dawo mata shi bayan ka mutu to sai Allah ya ce innal aqibata lil muttaqin kyakkyawan karshe yana gurin al muttaqina masu tsoron Allah Allah ya ce wa ila adin akhahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون نعم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أدري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون بايا أقاري كسر النبي نوح عليه الصلاة والسلام كيف kuma Allah ya gaya mana yadda tsarin annabawa yake da kansa yace inna lanansuru rusulana wallazina amanu da kanmu za mu taimaki manzanninmu da wanda suka yi imani sannan yace wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun wannan alƙawarin Allah ne domin mun da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam kuma ya shine yi nasara domin Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe yana gurin masu tsoron Allah to yanzu za a ɗauko wato tushe asali na annabi Hud dama suratu Hud ce kissar ta shi ma za a gaya mana wani abu daga Allah ya ce wa ila adin sannan mun aika wato annabi hudu ila adin zuwa ga adawa akahum hudan wato ila adin akahum hudan mun aika annabi hudu zuwa ga wato adawa wato dan uwansu mun aika dan uwansu annabi hudu alaihi salam kada ya qaumi abudullah shi ma da yaji abin da yace da su ya ku mutane na ku bautawa Allah kun ga abin da muka faɗa a farkon karatu duk annabin da ya zo tauhidi yake fara kiran mutane a kai domin tauhidi ne da in ka same shi ba za ka yi remedial a wuta ba ba free ND ba free NC a wuta direct entry za ka shiga aljanna amma idan ka rasa tauhidi DE bomb za ka shige ka tafi wuta kawai za ka shige ka tafi wuta ba ruwan Allah da sallarka in dai ba tauhidi to shi sa annabi yake cewa mu annabawa ƴaƴan uba ne gaba ɗaya kowa da ya zo ya zo ne da tauhidi dukan shari'a ce take jan bambam amma wajen kira ko kowane annabi ya zo sai yake ubudullah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت mun aiko wa kowace al'umma manzo cewa ku ba Allah ku wato ku bauta wa Allah madaukakin sarki ku nisanci dagut to shine wa ila adin akahu huda su ma adawa mun aika musu dan uwansa annabi hudu alaihi salam qala ya qaumi ibudullah hadidu yace ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abun bauta da yi tantance a bautawa in ba Allah madaukakin sarki ba in antum illa muftarun ai ma antum kowa kowa bane illa muftaruna face masu kirkira ƙarya ku jingina wa Allah mun yi wannan magana a baya kuma cewa mutum ya ce Allah ya ce bai ce ba yi wa Allah ƙarya ne sai ka kawo dalili in ba haka ba mutum zai fada da cikin mutane cikin mutanen da Allah zai ce ala la'natullahi ala zalimi ku saurara tsinuwa Allah ta tabbata ga masu kirkira ƙarya su jingina wa Allah sai Allah ya ce ne ya kaumi ya ku mutane na har yau ga maganar mutattafiya ta biyu annabi hudu shi ma yace la as'alukum alayhi ajra ba ta ne ko biya ni ba ba lada nake nema a gurin ku ba in ajriya illa ala alladhi fadara ni lada na yana gurin wanda ya halitte ni afala ta'qilun ba ku da hankali kun ji magana ta ta biya ku idan kana so ku da awaka ta kyau kar ka zama mai roko kar ka zama ba ruwanka da abun hannun mutane ba ruwanka da shi kawai ka yi dawa wanda ya zo ya ma kyauta wannan girmamawa ce da kauna ita take sa a kyauta sadaka kuma tausayin ka ake ji shi ne bambancin su shi sa kuka annabi yana karɓar kyauta amma a kawo sadaka sai ya ba mace to duk mai da'awa da yake so da wasa da kyau wallahi ka kauce wa hannun abin hannun mutane kana zama maroki ko in aka zo a yi ta roƙo abubuwa da yawa za su biyo baya sannan kuma akwai abubuwan da ya kamata ka faɗa na da'awar ba za ka iya ba ba za ka iya ba wallahi domin wani yana nan a gefe ana cinyi da an kafa wani abu zai tabo ya ce alaji da kai sai yake to zakarka ta wannan shekara ba zai bayar ba ka yi wa kanka to saboda haka wannan shine abin da yake taimakawa da'awa shi za za ku ga a suratul shu'ara duk annabawan nan da Allah madaukakin sarki ya lissafo kusan guda shida ko bakwai ba annabin da in ya zo zai ce la as'alukum alayhi min ajr kowanne sai ya faɗi wannan yace ban ce ku biya da ba ba lada nake roƙon ku ba saboda haka ni lada na yana gurin Allah to kun ga shi ma na annabi Hud jiya mun ji annabi Nuhu ya faɗa yau ma annabi Hud yana faɗa cewa ba lada nake ba to ne ku biya da ba shine ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alayhi ajra ba ruwana da abun hannu in ajriya illa ala alladhi fadari ladana yana gurin wanda ya halitte ni afala ta akirin ba ku da hankali dan Allah da roƙon ya yayi zai ce ba su da hankali amma da iya gaya musu ba kana yin wannan zai ce to dawo min da alati na ban ku ba mu kudin mu mu za ka ce ba mu da amma da yake wa'azi yake abinda Allah ya ce faɗa yake faɗa yake afala ta akirin ba ku da hankali ne sai Allah ya ce mu ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين الله يقول ويا قوم استغفروا ربكم هل يزعل نهود عليه السلام bai haƙura ba da yi musu wa'azi ya ce ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijin shine magana da muke ta faɗa jiya ita ce wadda take wato al'amarin da yake mai kwari na neman gafara Allah madaukakin sarki wa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara saboda haka istighfari duk wani abu da ya sarkake a gurinka idan ka da nace masa Allah yana warware ma ko da baka gaya wa Allah cewa Allah yi min kaza ba musamman a wannan yanzu kun ga a wajen azumi muna faɗa formula to ga kuma azumi ya zo wanda kusan kowa yanzu idan sa abu da yake har ai asalat to minti ashirin sha biyar bawan Allah ya hakuri da komai bayan ka riga ka gama sahur ɗinka dama minti ashirin kafin sahur ake so ya zamto ka gama kawo kafin alfijir ake so ya zamto ka gama hasken ruwa wanda zai sha ruwa zai ci abinci so ake 20 minutes in alfijir ya zamto ka gama to a wannan lokacin ba abin da yafi muhimmanci a gurin Allah fiye da istighfar astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi ire-iren wayannan istighfar ko Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ko rabbi gfirli wa tuba alayya innaka anta tawwabur rahim ko innaka anta tawwabul ghafur di yazo da ruwaya a haka kai tai a hankali kana zaune a inda kai za ka yi sallah raka'atai da fajr bayan ka gama wannan alfajir na kullowa kana jin kiran sallah alfajir ya kullo sai ka tashi a gurin kai sallah raka'atai da fajr an fito a yi raka'atai da fajr a gida kafin ka tafi sai dai mai tafiya masallaci da wuri ne wanda za ka ga yana zuwa da wuri to a nan sai ka yi abin ka a bayan alfajir sun ya kullo ka miƙe ka yi raka ashe alfajir ka koma ka zauna ka ci gaba da wasu abubuwan da za ka yi amma wannan salon idan mutum ya bi shi a wajen azumi ma yana ganin nasara kwallon tana a azumi kawai minti ashirin ta kullum ta duniya kafin alfajir ya zamto ka ga yanzu biyar da rabi da ɗan mintuna kaɗan alfajir ya kullo to ya zamto biyar da minti goma ka gama komai ko biyar daidai ko biyar da minti goma ka gama komai kawai abin da kake yi yanzu istighfari astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim kana ta yi har alfijir ya bullo yana bullowa kuma sai ka tashi kai sallah shi da yayi abin da muke faɗa ya kawo shi ai annabi alaihi salatu wasalam cewa akai menene tsakanin hadisi ne ingantacce tsakanin wato alfijir da kuma wato tahur din annabi alaihi salatu wasalam sai ce kaddaru 50 aya gwargwadon ya karanta aya hamsin da gama sahur din annabi alaihi salatu wassalam da bullowa alfijir ka karanta aya hamsin ne shine in ka dauki ayoyi matsakaita ba doguwaye ba ba gajeru ba ko ni na gwagwada za ka ga minti sha biyar ne zuwa ishirin shi sa nake faɗan wannan cewa minti ashirin zuwa sha biyar ƙarfi hamsin na aya ayar da ba doguwa ba ba gajeriya ba gwargwadon karanta wannan idan za ka biya ayar da ba doguwa ba ba gajeriya ba kuma shine minti ashirin sha biyar zuwa ashirin shi ta kawai nake faɗa ko mana kadu kamsi na aya kace ana so ka jinkirta ba a so ka yi sahur karfe ɗaya ko karfe biyu ko a shi sahur wani wani yana cewa idan ya yana yana samun magwas ko yi kaza ai sahur ba dole sai ka cika cikin ka ba ko ruwa ka ɗauka ka sha ko dabino shine sahur ka ci wannan abin da niyyar albarkar da annabi ya faɗa kun san da yawa wai wasu sun ɗauka abincin da ka ciki yake rike ka ba shi bane albarkar da annabi ya faɗa ita ake so ka hararo yayin da zaka sha ruwa da ka ɗauka zaka yi sahur da shi ko bakin shayi wasu shi suke sha ko dabino guda ɗaya ko biyu tunawa zaka yi annabi ya ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka wannan zaka tuno kawai to zaka fi yayi albarka ka canza tsarin sahur ɗinka na shekarun baya da na wannan shekarar duk yayin da ka dau abu zaka sha ka tuno annabi ne yace akwai albarka a ciki to zaka ga albarka da rana wallahi zaka ga albarka zaka ga wani yayi umma ture ni amma ka fi shi chemical energy eh wannan cika cikin yayi ba amma ya zo ya kasa komai saboda haka albarka ba wai abin ba ne kawai idan mutum ya tashi ya fi da wannan niyyar Allah zai sanya ma albarka shi kuma albarka mun gane bambancinsa da yawa tsakanin ƴaƴan tumaki da ƴaƴan karnuka to wannan shine bambancin wato albarka to shine Allah madaukakin to wannan istighfarin da muka faɗa mu daure mu rika yin sa ya zamto baka da wani aiki sai istighfar a daidai wannan lokaci to shine yace wa ya qawmi istaghfiru rabbakum ya ku mutane na kuji wato ku nemi gafara ubangijin thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi yusini samaa sai Allah madaukakin sarki ya aiko muku da ruwa sama bi ma'ana almada yutilis sama alaikum midraran sai Allah ya aiko muku da ruwa kasira mai yawa shine midraran wa yadirkum quwwa kuma ya kara muku karfi ila quwwatikum zuwa karfin da kuke da shi da wala tatawallaw mujrimi kada ku juya baya kuna mujrimai masu laifi masu tsabawa Allah madaukakin sarki annabi alaihi salatu wasalam yace man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja duk wanda ya nazarci istighfari Allah madaukakin sarki zai sanya masa duk wato zai bashi budi zai yaye masa dukkan damuwa duk wani kunci da kake ciki sai Allah ya baka mafita a kai shine yasa muke cewa sarkakiyar da kake ciki Allah zai warware ma Bahaushe ya san meye sarkakiya yayin da zare irin zaren dinki ya kare kafar ta tabara ko kaza za ga wani lokacin ba a karba sai tsinke mata kafa saboda haka za ga zaren ka dauko in ba ka yi daga cewa dai ka samu wuri za ka yanki saboda yadda ya shiga juna to irin wannan sarƙaƙiyar fiye da ita Allah yake fitar da kai a cikin rayuwa idan ka lazurfi istighfar sai Allah ya ce mai قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك wama nahnu laka bimu'minin kaga suka ce kalu sai suka ce ya hudu ya kai hudu kai kana jin maganar su ma ka san ba su da mutum domin ba ya nabi Allah ya rasulullah kai kai hudu kawai kai tsaye hudu suke kiran sa kamar yadda suka rika ga mutanen annabi nuhu suka rika kiran sa kai tsaye ba malafi ya hudu ya kai hudu ma ji ita na bi bayyanatin ba ka zo mana da wani dalili ba fa ba wani dalili da ka zo mana da shi wata hujja wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli kuma ba za mu kyale ababan bautan mu allolin mu saboda magana ka kawai ba kawai dan ka zo kana cewa abu Allah shi saboda iya magana kawai ba za mu kyale allolin mu ba wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma ba za mu imani da kai ba kalmomi ne na rashin kunya suke gayawa annabi Hud alaihi salam kaga wayannan kalmomin ne fa idan kana jin su kai yanzu ka taba zuwa kana wa- wa'azi wani ya miƙe ya ce ba kai wani ba za a ba za a ji ba sai dai a bayan gidanka ko amma su wayannan a gaban gidansu ba annabawa to shi za duk abin da za a yi ma in dai ka sa riga annabta kawai ka yadda cewa ka kai ka kai riko ne da garwashi a hannu almutamassiku bi sunnati inda inda fasadi ko inda ikhtilafi ummati kal qabid ala al-jamra wanda zai riko da sunna annabi alaihi salatu wasalam yayin da al'umma ta bazama kamar wanda ya riko garwashi ne wanda ya rike garwashi ko in bai yi da gaske ba zai yara to haka da awati wannan shine ka'ida to shine Allah madaukakin sarki ya ce إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء mm.
قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون Mm.
من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون Allah madaukakin sarki yace inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu kaji abin da suka ce ai ba komai muke cewa ba mu in ji mutanen annabi hud illa ataraka ba ba ma ganin komai a tare da kai illa ataraka ba'du alihatina bisu fa sai kawai wasu daga cikin allolinmu ne suka yi fushi da kai suka shafe ka da wani abu don muna ganin kamar hankalinka akwai gyara wai allolin da yake tabawa na su gumaka su ne wasu daga ciki suka yi fushi ne kamar yadda wani kawai ya san ya ci ya koyi zai ce shehi ya yi fushi da kai saboda ka bi annabi ka bar jeyin ka kawai saboda haka in ana fushi da mutane ya fushi da su George Bushman da su wayannan da ke da nafas da masu duk su ya kamata ya fushi da su ba wanda yake bin Allah ba wanda yake kira abu annabi alaihi salatu wasalam ba da su ya kamata a yi fushi ba saboda haka nan da nan sai suka gaya min wannan inna qulu illa ajaraka ba'du alihatina bisu ba komai muke gani ba fati cewa wasu daga cikin allolin mu sun yi fushi da kai kala sai ce ni ushhidu Allah ni ina kafa muku Allah shaida washhadu ku shaida anni bari'un mimma tushrikun cewa ba ni ba abin da kuke shirka a kansa ne barambar na yi barambaran da abin da kuke shirka ne duk allolin nan da kuke riyawa cewa su ne ababen bauta su ne ma- wanda za a nemi taimako a gurin su to ba ni ba sai Allah ya ce min duni duk wanda ke koma bayan Allah madaukakin sarki ba na kaurace musu baki duni jami'an gaba daya ba iya tashin allolin da kuke jiwa sun yi fushi da ni ba gaba daya da ku da allolin ku haɗu ku yi min kaidi dukan ku tun malakun jirun kada ku saurara mu kaga an fara kai shi bango kenan kar ku saurara mun da ku da allolin naku saboda Allah aka taba yace to kada ku saurara mun da abin da za ku yi ku yi sai Allah yace إني توكلت على الله ربي وربكم hmm, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها hmm.
إن ربي على صراط مستقيم Allah madaukakin sarki yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbukum annabi hudi yace ni na dogara da Allah ne ubangiji na kuma ubangijin ku. duk mai tauhidi haka yake ba ruwanka da masu wani ya je a ce zaka kawai ba a zama kawai haka ake gaya wa mutane in dan kasuwa ne kai sai a samu wani kawai ya zo da katuwa babban rigarsa da dogon tarbiyya sai ma ba a zama kawai so yake ya dora ka a- a keken bera inda za ka fara zuwa kawai shi ya zamto eh, um, ya zama ma browser domin yanzu 'yan zamani kamar yadda na gaya muku musamman 'yan boko mata wai wai bokaye browser suke ce musu wai shi ba eh boka eh wai browser ina zaune kusa da wasu a- a banki 'yan mata su biyu wai ni za su ci far wai wai- wai ana magana wai browser ayo inda su zo mamaki ne wai ni ban san browser ba suna ta maka ai ta barawzan ta kaza kaza na kalle su kawai ne dariya dan na bi su na riga su sanin kalmar kuma saboda haka da yawa ita ɗaya tana bayani cewa ita barawzan ta ai kaza kaza kaza yace kaza kaza ɗaya ta ce ai ta na ta barawzan Allah ya zama to saboda haka Allah madaukakin sarki yace ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbakum cewa ni na dogara da ubangiji na shine ina da dogara da Allah madaukakin sarki kuma shine ubangiji na ubangijin ku ma min dabbatin ba wata dabba mun faɗa jiya me dabba kullu ma yadibbu ala al-ardi fa huwa dabba duk abin da yake taka ban kasa kamar yadda suratul ah, mu'minun ta gaya mana wallahu khalaqa kulla shay'in mimma kulla dabbatin mimma ake yi Allah ya halitta kowace dabba daga ruwa sai ce fa min- minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaihi wa minhum man yamshi ala arba kaga yanzu an tattara mu gaba ɗaya kenan sai Allah ya ce a cikin zafon da yake tafiya akan cikinsa kamar su maciji da sauransu akwai mai tafiya da kafa biyu kamar zuwa kamar mutane da mai tafiya da kafa hudu kamar to kaga da an tattara mu shi ba larabe idan ya kuna hira yace ma dabba yana nufin halittar Allah kenan amma ba hauje in ya faɗa zakin kai yau wani yace ma dabba yana nufin kai dabba ne kawai kawai wani yace wai in ka faɗa kai kai ba balarabe bane kuma ba larabci kake yi ba saboda haka in ka faɗa da Hausa zaki ne amma a larabci su a gurin su ba zaki bane to shine kullu ma yadibbu ala al-ardi da abin da yake taka ban kasa shine dabba to shine Allah yace ba wata dabba da take wata halitta da take taka ban kasa illa huwa akhizun bi nasiyatiha ba sai Allah yana rike da makwarkwadar kanta nasiyatin kadi matiga kenan Allah yana rike da matiga kowa inna rabbi ala siratin mustaqim lalle ubangiji na ala siratin mustaqim wato yana tura mutane akan hanya wadda take mai kakkiya sai Allah ya tsini فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ Allah ya ce fa in tawallau idan suka bada baya suka ki jin gaskiya faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum hakika na isar muku da abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku in sun ki bada gas- eh, gaskiya da kai kawai shikenan kai ka isar da duk sakon da Allah madaukakin sarki ya turo ka da shi wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum kuma ubangiji na zai kawo wasu mutanen daban da ba ku ba bayan an gama da ku za a ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum shikenan saboda haka wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum Allah zai mai ubangiji na zai mai da wasu mutane daban ba ku ba wala tadurunahu shay'an kuma wala ku ke cutar da Allah da komai ba sai ce inna rabbi ala kulli shay'in hafiz sannan Allah mai ubangiji na mai kiyayewa ne akan komai da komai duk abin da ka sani da wanda baka sani ba Allah yana sane da shi sai Allah ya ce ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد shikenan جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد na'am وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم haka ألا بعدا لعاد قوم هود
Allah ya ce walamma jaa amruna yayin da umarnin mu yazo yazo musu shine na cewa kaga Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul haqa fa amma samudu fa uhliku bi daqiya wa amma adu fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Allah madaukakin sarki ya gaya mana yadda ya halakar da wato adawa to shi ne Allah ya ce fa walamma jaa amruna yayin da umarnin mu ya zo na halakar da su najjaina hudan sai muka tseratar da annabi hudu wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi mun ji labarin annabi nuhu shi ma wanda suka yi imani tare da shi Allah ya tseratar da su to haka shi ma annabi hud wanda suka yi imani tare da shi Allah ya tseratar da su bi rahmatin minna da jin kai daga gare mu inda Allah wa nadainahu sannan muka tseratar da su min azabin galil daga azaba mai kauri mai radadi tunda Allah da kansa yace mai kauri kai ka sa azaba ce babba sai Allah yace wa tilka ad wayannan ba su ne adawa wayanda aka gaya muku da ake cewa adawa to su ne adawa jahadu bi ayati rabbihim sun yi musu na ayoyin ubangijin su a san rusulahu sannan kuma sun saba wa manzanninsa malamai suka ce me yasa aka ce rusulahu ba a ce rasulahu ba kuma manzo ɗaya ne saboda in ka karyata manzo ɗaya duk ka karyata manzanni duka idan da za a je ranar alkiyama a ce ba mai shiga aljanna sai wanda ya yi imani da annabi hudu to da mutanen annabi hudu da suka yi imani da shi da musulmi za mu shiga domin mun yarda da su ba mu taba ganin su ba mun ji labari kuma mun yarda da annabi hudu da za a zo ranar alkiyama sai ba mai shiga aljanna sai wanda ya yi imani da annabi musa da littafinsa musulmi za su shiga kuma da yahuda da suka imani da shi ba wanda zai imani da zai shiga aljanna sai wanda ya imani da annabi isa musulmi za su shiga da kiristocin da suka yarda da annabi isa amma kaga za a zo ne a ce a kiyama ba mai shiga aljanna sai wanda ya imani da khatamun rusuli shugaban manzanni kamakin annabawa kaga babu kiristoci a ciki domin ba su yarda da annabi muhammad ba amma a nasu mu muna domin mun yadda annabi mun yadda da annabi Isa fiye da yadda suke yadda da shi ba domin su akwai distortion a abubuwan da ya zo da shi gaba ɗaya sun canja mu kuma mu yadda da canji ko ɗaya ba kuma mu mun yadda cewa annabi Isa ba Allah bane ba kuma dan Allah bane Maryam ma ba Allah bace kuma shine abin da annabi Isa ya zo da shi to shine aka ce wato sun karyata manzanni sun karyata annabi hudu kadai amma Allah ya ce duk sun karyata manzannin duka domin a Qur'ani Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ka'idar wato musulmi sai sun yarda da cewa ba ta bambancewa cikin manzanni gaba daya in kace ka yarda da duka annabawa amma baka yarda da annabi aliyatu ba ka dai ka dai baka san shi ba Allah la ko sunan sa ya ga ma alqur'ani Allah ba zai saka aljanna ba kace ka yarda da duka annabawa sai ka ware guda daya wanda Allah ya bada labari sai shi kadai ne baka yarda da shi ba Allah ba zai saka aljanna ba ba ruwanka da duk da kai imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka'ida sai kai imani da duka manzanni da annabawa da wanda ka sani da wanda baka sani ba mutukar Allah ya baka labarin sai ka yarda to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan cewa wato walamma jaa amruna nadaina hudan walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa nadainahu min azabil karim wa tilka aad sai tijahadu bi ayati rabbihim sun musanta ayoyin ubangijin su a saurin su lau sannan sun saba wa manzannin manzo ɗaya ne amma aka ce duka wadda ba'u amra kulli jabbarin ani sannan suna biyayya ga umarnin kowanne jabberi a zalimi ani bai taurin kai sai Allah ya ce wa utbi'u bi hadhihi dunya la'an sannan aka biyo bayan su a wannan duniyar da tsinuwa wa yawmal qiyamati sannan tsinuwa kuma za ta bi su har zuwa ranar alkiyama ala sai Allah ya ce ku saurara inna adan kafaru rabbahum su fa adawa sun kafirce wa ubangijin su adawa ala ku saurara bu'dan li adin halaka ta tabbata ga adawa qaumi hud mutanen annabi hud alaihi salatu wassalam tun da suke daga mu lokaci na gan ku dauke kai ne kawai abubuwan da saboda ba mu zo da rasi ba nan ne muka zo kan dare abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ya bi mana muna roƙo Allah da sunayen kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah madaukakin sarki ka sa mana cikin bayi da aqidan tawa a wannan kwanaki masu albarka iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan da sai Allah ka jiban da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da zuwa Allah ka shirya mana Allah ka dora ka hanya mai shugabannin mu Allah ka shirye Allah madaukakin sarki ka sanya mu muna roƙon Allah da sunan jarawa da wadanda sai mana rukiya da addini da alheri Allah ka kamsa musu wadanda suka sa aure a gaba domin da aure ko a gaba Allah ka shiga da mu Allah ka zo da ka tsaro da jahar lafiya muna roƙon mu ji da sunan jarawa Allah ka dace da mu da duk alkhairin da ke cikin wannan mutane Allah ka kara ba mana da duniya da lahira abin da ba za ka iya ba Allah ka iya mana Allahumma inna nas'aluka واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء موتانا بدعاء اللهم انت عالم بحرمتنا فقضها برحمتك يا هادي يا سلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين